الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan zulkada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na 118 a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 148 inda imamul barbahari ke cewa ka sani anna man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle duk wanda kaga yana kokarin cin zarafi da cin mutuncin daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa'alam annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wasallam to ka sani cewa wannan mutum ba wani yake nufin cin mutunci ba face annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad azahu duk da annabi ya bar duniya lalle duk wanda ke zagin sahabbansa to ya cutar da manzon Allah duk da manzon Allah yana cikin kabarinsa sannan mun karanta gabar da malai yake cewa wa idza zahara laka minal insani shay'un minal bid'i idan wani abu na bid'a ya bayyana gare ka daga wani mutum fahdharhu kai hattara da shi duk sanda kaga wani mutum kaga wata bid'a ta bayyana daga gare shi yana yin ta to kai hattara da wannan mutum fa innal ladhi akhfa anka aktharu mimma azhara domin abin da yake boye maka ya fi hadari ko abin da wato yake boyewa fa inna ladhi akhfa anka abinda ya buyar maka game da shi aktharu mimma azhara ko fa inna ladhi akhfa anka abinda yake boye maka aktharu yafi yawa mimma azhara fiye da abinda ya bayyana maka abinda da kaga ya bayyana maka na irin aqidarsa na irin bid'arsa to ya bayyanar maka ne gwargwadon yanda abun ba zai buga ma kai ba gwargwadon yanda abun ba za hankalinka ba zai tashi ba tsikar jikinka ba za ta dinga tashi ba sai ya dan bayyana maka da kaɗan daga cikin bidiyoyin amma inda za ka saki jiki da shi ka kuma yadda da shi to za ka ji kwakyariya da hauka kala-kala game da abin da ya kudurce kamar yadda muka ba da misalin wannan shehin satin da ya wuce ko to malam sheikh fauzanul fauzan ya dan yi mana bayani da sharhi game da wannan magana ta imamul barbahari rahimahullahu ta'ala sannan mun karanta gaba ta 150 daidai كما لك إذا رأيت الرجل رديء الطريقة إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاس ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته wannan magana ta imamul barbahari Sheikh Fauzanul Fauzan ya ɗan warware ta ma'ana ya yi fashin baki ya bayyana abin da Imam al-Barbahari yake nufi Imam al-Barbahari cewa idan ka ga mutum radi'at dariqi hanyarsa mummuna ce wanda yake tafiya akai wanda yake bi hanyarsa ba mai kyau bace mazhabarsa matafiyarsa ba mai kyau bace fasiki ne kuma fajiri ne ma'abocin sabo ne kuma azzalimi ne amma kuma ahlus sunna ne gashi ya tattara wa'annan nau'o'i na laifuffuka sannan kuma ahlus sunna ne to wai ka zauna da shi ka kuma dinga wannan tafiyar tare da shi ma'ana in tafiya ta neman arziki ko neman kuɗi ko wani harkoki na yau da kullun sun kama tare da shi babu laifi ku yi tare da shi domin wannan saban da yake ba zai cutar da kai ba to me mala yake nufi kenan mutum yana sabo ka sake jiki ku ta rayuwar ku da shi kenan a'a abinda Imam al-Barbahari yake nufi zaman ka da fasiki ahlus sunna duk da abinda ke tattare da shi na fasikanci duk da saban Allah da yake yi to zaman ka da shi yafi alheri sama da zama da dan bid'a ma'ana hadarin zama da dan bid'a ko alama ya ninninka zama da mai saban Allah kenan in har gwanda ne abinda malam Imam al-Barbahari yake nufi kenan in har gwanda ne to gwanda ka zauna da wanda yake mai saban Allah ne mai mashayin giya ne mai zina ne in ba wai so ake shi ma ka zauna da shi ba amma da ka zauna da dan bid'a gara ka zauna da wancan abinda Imam al-Barbahari yake nufi kenan zaman ka domin shi wancan wanda yake shaye-shaye ko yake aikata wasu laifuffuka shi kansa ya san ba daidai yake ba kuma ba zai cutar da kai kai a addininka ba ba zai gurɓata maka aƙida ba amma shi a ɗan bid'a zama da shi duk da gashi yana sallah yana zikiri yana wasu abubuwa na ibada da kake kallo na zahiri in dai ka zauna da shi to sai ya cutar da kai sai ya yi ma illa ta hanyar fesa ma gubar wannan bid'a tasa domin duk mai saban Allah ana sa rai ana fatan watan wata rana zai tuba sabanin dan bid'a shi dan bid'a kwata-kwata babu alamar regretin ko tuba ta tare da shi domin yana ganin abin da yake yi ma bautar Allah yake lada zai samu to wannan shine abin da Imam al-Barbahari yake nufi da waccan magana cewa idan ka ga mutum ba shi da kyakkyawar ainihin wato hanyar da yake bi fasiki ne fajiri ne amma kuma yana jinginuwa zuwa ga sunna to zama da shi yafi dama dama fiye da zama da wanda yake dan bid'a qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa min ahli sunnati fashabhu in dai wannan mai saban Allah ahli sunna ne kai abota da shi ai malam ya kharuj anil islam ma'ana matukar saban da yake yi bai fitar da shi daga musulunci ba innama indahu kaba'iru kawai yana aikata kaba'ira manyan laifuffuka duna shirki amma abin da yake aikatawa bai kai shirka ba walaysa indahu bid'un kuma ba shi da bid'a ko kwaya ɗaya sai tsabar saban Allah ma'ana baya yin bid'a amma zaka same shi yana yin wasu nau'o'i na saban Allah din wanda basu kai shirka ba fa mujalasatuka lahu to zama da wannan wanda yake ya fahimci sunna kuma yana jinginuwa zuwa ga sunna in ka kalle shi kaga ahlus sunna sai dai kuma mai saban Allah ne to zaman ka da wannan ahlus sunna din akhaffu yafi sauki yafi dama dama min mujalasatil mubtadi sama da ka zauna da dan bid'a kenan abokai guda biyu wannan dan bid'a ne wannan ahlus sunna ne mai saban Allah to da kabi wannan dan bid'a wanda zahirinsa ya nuna mutumin kirki ne yin abota da shi da zama da shi da wannan da ahalus sunna ne amma zahirinsa ya nuna mutumin banza ne to yin mu'amala da ahalus sunna ya fi alheri abota da shi ta fi alheri fiye da yin abota da ɗan bid'a don ka gane nauyin bid'a a sikelin zunubi don a nuna ma yanda magabata suke gudun bid'a suke kyamatarta fiye da yanda kake tsammani fiye da yanda kai kake mu'amalantar bid'a a zamaninka ko kake mu'amalantar yan bid'a a zamaninka su suna ganin gara ka je ka rungumi wancan mai saban Allah ya zama abokinka ya zama abokin mu'amalarka matukar bid'a ta wato saban Allah nasa ba shirka bane kuma ya yarda shi ahlus sunna ne to zama da shi yafi alheri fiye da ka je kai abota da dan bid'a وإن كان المبتدع يظهر الصلاح والتقى koda kwaɗan bid'an nan yana bayyanar da shi mutumin kirki ne kuma yana bayyanar da tsoron Allah kullum in ka kalle shi a mutumin kirki yake a salihin bawa yake koda hakan ya bayyana gare ka wa kama zakartu kaman yanda na ambata maka inji Sheikh Fawzanul Fawzan laisa ma'ana hadha wannan ba yana nufin anna shaykha Sheikh Al-Barbahari ya kulu laka kamar yana goyen bayan ka da jalis ahlul ma'asi ka je wai ka dinga zama da masu saban Allah ba haka yake nufi ba Imam Al-Barbahari ba yana goya ma baya kawai ka shiga cikin kunzumin yan daba kai ta rayuwarka ka shiga cikin yan luwadi kawai kai ta rayuwarka ba komai ba haka yake nufi ba wato comparing yayi kai ma yake so kai ka auna a sikelin awo wannan ahlus sunna ne amma mai saban Allah wannan dan bid'a ne amma a zahiri mai bautar Allah to wannan saban kowane iri yake yi in aka dora shi a sikelin auna zunubi ka dauka yana yin laifuffuka manya-manyan kaba'irai waɗanda ba su kai shirka ba sun kai wajen guda biyar to in ka dauko su shi kuma wannan gashi a zahirinsa mutumin kirki amma yana yin bid'a bid'an nan tasa ta ninnin nauyinta a sikelin mizanin sabo to gara wanda ya aikata nau'o'in kaba'ira guda uku guda hudu guda biyar a sikeli nauyin wannan zanubin da yake aikata bai kai nauyin bid'ar da wannan yake yi ba guda daya Allah ya sa ana ganewa wannan lalle ana so a nuna maka shi sa abinda annabi ya ce iyakum ka ɗauki wannan mai sauƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ce iyyakum wa muhdathatil umur a hirdinku da bid'a ku yi hattara da bid'a manzo Allah ya ce maka kai hattara da haka wannan yana nuna maka cewa lalle bid'a munin ta ya kai da haka Imam al-Barbahari ba wai yana nuna maka cewa kawai ka je ka shiga cikin masu saban Allah kai ta rayuwarka ba a'a shi abinda Imam al-Barbahari wa inna ma huwa yuqarinu yana yin kwamfiyarin ne ma'ana yana kwatantawa ne baina mafsadati mujalasatil ma'asi tsakanin barnar zama da mai saban Allah wa mafsadati mujalisi almubtadi da kuma barnar da za ta faru in kana zama da dan bid'a to wannan muqarana din sai yayi ita yayi fa mafsadatu mujalisil mubtadi ko shakka babu barnar da za ta biyo baya sakamakon zama da ɗan bid'a a shaddu ta fi tsanani min mujalasatil ma'asi sama da zama da mai saɓan Allah. Fa kaifa bi sahibi sunnatil mutamassik idza kana idza kana mujalasatu sahibi sunnatil aasi khairan min mujalasatil mubtadi' فكيف بمجالسة صاحب صاحب السنة المهتدي المتمسك هذا هو الجليس الصالح sai malai cewa fa kaifa ya ma za ka kwatanta bi sahibi sunnatil mutamassiki ma'abocin sunna kuma mai riko da sunna yanzu an ce da ka je ka rungumi dan bid'a gara ka rungumi mai saban Allah to ina ga kuma ga mutum ahlus sunna mai riko da sunna mutumin kirki ka ki zama da shi kuma ka je ka zauna da dan bid'a ma'ana ko da ahlus sunna mai saban Allah ne zama da shi yafi alheri sama da zama da dan bid'a to ina ga kuma ga dan bid'a ga ahlus sunna mutumin kirki ba mai saban Allah ba kuma ka bar shi ka je ka zauna da dan bid'a kun gane abin da malai yake nufi idza kanat mujalasatu sahibi sunnatil asi idan har zama da ahalus sunna mai sabo khairan ya fi alheri min mujalasatil mubtadi'a sama da zama da yan bid'a fa kaifa bi mujalasati sahibis sunnatil muhtadi to ina ga kuma zama da ahalus sunna al muhtadi shiryayye al mutamassiki mai riko da sunna hadha huwa al jalisu salih wannan shine abokin zama na kwarai wannan shine abokin tafiya na gari qawluhu fa innahu laysa tadurruka ma'asiyatu me yasa aka zabar maka in har ya zama larura mutum biyu ne za ku yi zama da su wannan dan bid'a wannan ahlus sunna amma fa ba mutumin kirki ba mai sabo me yasa aka zabar maka da cewa da ka zauna ka yi abota ko mu'amala da dan bid'ar gara ka zauna da ahlus sunna mai sabo fa innahu domin shi ahlus sunna mai sabo laisa ta durruka ma'asiyatuhu sabansa ba zai cutar da kai ba sabansa shi ya shafa li'anna ma'asiyatuhu alaihi li'anna ma'asiyatahu alaihi domin sabansa laifin yana kansa haza min babil muqarana wannan fa in an zo babin kwatantawa tsakanin wannan da wannan lakinnal mubtadi'a tadurruka bid'atu amma dan bid'a ko ka ki ko ka so in kayi abota da shi bid'a sai ta cutar da kai amma za ka iya yin abota ko zamantakewa ko mu'amala da ahlus sunna mai sabo shi ma bai yadda da abin da yake yi ba ya san sabo yake so saboda haka zama da shi ya fi dama dama fiye da zama da wanda yake yin bid'a qala al muallif rahimahullah imam al barbahari rahimahullah ta'ala yace wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadati mutaqashifan muhtariqan bil ibada sahib hawan fala tajlis ma'ahu ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه إمام البربهاري يتي غاوة غبا وإذا رأيت الرجل ga wani ma'auni malam ya baka yace idan ka ga mutum mujtahidan fil ibadati mai kokarin ibada ne kaga mutum mai ƙoƙarin ibada ga sallah ga yawan karatun ƙur'ani ga yawan zikiri mutaqashifan mai gudun duniya shine mutaqashifan ay mutazahhid mutazahhidan mai gudun duniya muktafin bidarurati min al'aish mutumin da yake takaituwa a iya abin da ya zama masa dole a cikin rayuwa shi ake kira da mutaqashif mutaqashif shine wato idan dabino uku zai ishe shi to ba zai ci hudu ba ko biyar iya uku nan zai tsaya idan yadi uku zai ishe shi ya dinka riga ba zai dinka uku da rabi ko hudu ba ma'ana iya larurar rayuwa iya nan ya tsaya sai kaga ga wani mutum ba ruwansa da duniya ga ibada muhtarikan bil ibada ya riga ya narke ya kone a cikin ibada sahiba hawan sai dai kuma faɗan bid'a ne fala tajlis ma'ahu wannan tarin ibada tasa wannan konewa da yayi da ibada wannan gudun duniya tasa kai ya burge ka kakka zauna tare da shi wala tasma'a kalamahu karka ji zancansa wala tamshi ma'ahu fi dariqin kar ma hanya ta hada ku da shi karka yi tafiya da shi ko da akan hanya me yasa imamu al-barbahari yace fa inni la amanu an tastahliya dariqahu fatahlika domin ni ba ni da aminci ban yadda ba in ka ce za ka yi abota da shi to ta haliyar ɗari ƙaho za ka iya halatta bin wannan hanya tasa fata halaka ma'ahu ka halaka tare da shi yanda zai halaka kai ma ka halaka zaman ka da shi za ka dinga ganin ai kawai ba a gane wani ba ba a fahimce shi ba ba wani abu yake ba zikiri ne ba da hailala da salatin annabi da kaza da kaza to menene wani abin kiya ciki za ka wayi gari sai ka halaka tare da shi الشرح sharhin wannan magana in ji a sheik fauzan fauzan ta maganar wato ta imam al-barbahari da ya ce wa idan ra'aitar rajula mujtahidan fil ibadati mutaqashifan muhtariqan bil ibada sahibu hawan fala tajlis ma'ahu wala tasma kalamahu ay fala taghtarra bi kauni al-mubtadi' karka rudu dan dan bid'a ka ganshi yuzhiru tanassuka yana bayyanar da bautar Allah wal ibadati da ibada wa zuhuda da gudun duniya wata kashufa da yin rayuwa ta daidai misali wa yusalli bil laili yana sallar dare fama dama indahu hawa matukar yana da san zuciya yana yin bid'a wa bid'atu matukar yana da bid'a fala ta tasahal fihi kada kai sassauci wajen mu'amala da shi wabta'id anhu ka nisance shi gayatal ibtiat karshen nisanta da Allah ku fahimci karatun nan da kyau na mala wato ana son ka gane wato hadarin bid'a fa daga ita sai shirka fa daga bid'a wato daga shirka to sai bid'a in ko mutum ya fara bid'a dab yake da kafirci da haka saban Allah in dai bai kai shirka ba komai girmansa bid'a ta fi shi muni shi sa dan kaga wani dan bid'a ma'abocin son zuciya a zahirinsa gashi da ijtihadin ibada a zahirinsa gashi mai gudun duniya a zahirinsa gashi mutumin kirki malai ce kakka zauna da shi kar wannan ijtihadin nasa ya ruɗe ka kada wannan gudun duniyar tasa ya ja ka kada wannan ibadar da yake yi ka ɗauka akwai wani abun amfani a tattare da shi kar ka saurari maganarsa kar ka zauna tare da shi fama dama indahu hawan wa bid'a matukar yana da son zuciya da bid'a fala tasahal fihi kada kai sassauci da lakwalako wajen mu'amala da shi wabta'id anhu kai nesa da shi gayatul ibtiad karshen nisanta wa kama qala ba'dhu salaf kaman yanda wani cikin magabata yace iktisadun fi sunnatin khairun min al-ijtihad fi bid'atin kai raka'a biyu da ta dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kai raka'a ɗari ta bid'a takaituwa akan sunna yafi yawaita ijtihadi a bid'a da kai wani zikiri wanda wani shehi ko wani ya kago shi kafa miliyan ɗaya gara kai zikirin da ya fito daga harshen manzan Allah kafa ɗaya abinda malai yake so ya nuna maka iqtisadun fi sunnatin takaita rayuwarka akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na kwana daya khairun shi yafi alkhairi min ijtihadin sama da dagewa da ijtihadi fi bid'atin amma in aka duba ga ijtihadin sai ga duk a cikin bid'a kake yin shi yasa za ga duk addinin da yazo daga wajen manzo Allah ba shi da wahala duk zikiri in dai annabi ne ya koyar da shi za ga karshe a ce kai kafa 100 sai dai ka ji kafa uku amma a ce kai sau miliyan ɗaya to wannan ba annabi bane ya koyar da shi a ce ga wani zikiri sau miliyan ɗaya za ka yi ko sau dubu ɗari kaza za ka yi wannan ba zikirin manzan Allah ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji guda uku saboda ai sinadarin yana cikin kalmomin da suka fito daga harshen manzan Allah shi sa an kai kwaya ɗaya ma Allah ya ga da gaske kake ka dace da koyarwa annabi sai bukata ka tafiya shi yasa shi wancan tunda ba sinadarin albarka sai a ce sai kai so miliyan daya a baka wani carbi wanda zai kai tsayin masallacin na ce kai ta ja kuma sannan jan ma hadda a kowane abu wai ita a zuciya ake jan sai ka tattaro kamar guda ashirin sai ka jawo akwai wani ma da ya ce mu ai ko ai ko a zikiri ba mu yin baya gaba muke shi ya tashi sai dinga tura gaba eh wai su ba sa baya sai dinga tura gaba an fahimta ko to za ka ga duk akwai ire-iren waɗannan abubuwan to shi sa ba abu mai daɗi mai sauƙi game da addinin nan sama da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zikiri kake sha'awa kai zakiri ne ba irin zikirin da manzon Allah bai koyar ba in sallah kake so manzon Allah ya koyar da sallah kala kala an ruwaito annabi yana sallah raka'a 50 kullun ka nuna manzon Allah sallah da sallar farilla da sunanin rawatib da kiyamun lailin san da ibn al-qayyim ya tattara sun kai wajen raka'a 50 in gudun duniya ne ka ka kai manzo Allah kai gudun duniya taka na bogi manzo Allah sai ya wata biyu ba kai duk shehun shehun nan takakka ka taba wata biyu ba dora girki a gidanka ba matarka ba ta yaji ba amma manzon Allah na Aisha tace sai ai wata biyu shigan na uku ba dora girki ba gidan manzon Allah har ɗanyar ta yake take cewa ya take cewa yake ce mata ya yana na Aisha to me kuke ci tace dabino da ruwa aswadani aka ce manzo Allah bai taba cin gurasar da aka yi ta da sha'ir aka ci aka koshi na tsawon kwana uku ba gidansa har ya bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan in ya kwanta a shimfiɗa ita za ga zanan tabarma ru'u-ru'u a jikinsa ka nuna manzo Allah gudun duniya ba abin da annabi bai koyar ba sallallahu alaihi wasallam in wannan kashi ka dauka gudun duniya to manzo Allah shine shugaban zuhad shi yasa takaita rayuwarka akan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine zaman ka lafiya in aka ce ga salatin manzon Allah albarkar da ke cikin sa yafi duk duniya ta hadu ta kirkiro wani salati duk wanda zai hadu ya kirkiro salati bai kai na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in aka ce ga wani zikiri shi yasa za ga duk da abin da yake shedan ya shiga cikin al'amarin sai a ce ga wani zikiri shi in kai shi ma sai ka je ka tafka sabo saboda wannan zikirin girman ladansa yayi aljanna sai an sai sai ka sassabe ba za ka iya shiga aljanna ba saboda ladansa ya fi ƙarfin aljanna saboda haka in kana so ka shiga aljanna to sai ka je kai wata zina ko wani luwadi dan ai balancing ya dan yi balance yanda wai kamar kai ne ka zo zaka shiga gida kuma ka fi kofar gidan tsawo kaga dole sai ka sunkuya to wai akwai wani zikiri ko wani abin nan addu'a da in aka baka ta fi karfin aljanna ka kere aljanna da haka sai ka aikata wani zina kayi fashi da makami kayi luwadi kayi kaza to sai a zaftare ladan to in aka zaftare ladan shine sai a dinga sai daidai da shiga aljanna sa ga mutane sun daina sallah mutane sun zama zindikai mutane su dinga tafka sako iri-iri kuma koya musu aka aka ce wannan ita ce hanyar kaga mutum da kwalbar giya yana sha kuma yana zikiri haka aka nuna masa shan giya ku ne kuke ganin giya yake sha amma shi fifty cola yake sha ku mahajubai ne an sa muku hijabi ba ku gani a zahiri kuwa idan ku ne kuke ganin kwalbar gulda a hannunsa amma shi ba gulda yake sha ba lemon kwalba yake sha kuma duk an ɗora mutane akan irin wannan mutane sun daina sallah mutane sun daina kaza mutane sun daina azumi sun daina kaza da sauransu shi yasa ya kace sadon fi sunna da zaran mutum ya bar sunna ya kama bid'a ita wata irin shukumar aba ce ba ta da ma'auni ba ta da ma'auni jani talauce in ka ja ta tana ya ta ƙara ya ta ƙara tsawo in wani ya zo ya ce biyu in an kwana biyu sai wani ya zo ya ce wani da ya zo ya ce a ga da abin da za a dinga yin zikirin a dinga buga wani abu in an kwana biyu sai wani ya zo da garaya ya ce ita ma shi da ana yi da ita jibu ma wani ya zo da ganguna sai ya ce a dinga yi duk ɗaya ne saboda ba ta da mi'iyar ba ta da ma'auni قوله ولا تمشي معه في طريق هذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالستهم wannan kalmar da malai ce karka yi tafiya da su a hanya guda wannan kamar jonawa ne ko ƙarin bayani ne na abin da ya gabata na tsawatar da kai game da abota da ɗan bid'a ko zama da ‘yan bid'a war rasul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hazzara min hadha da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan al'ummarsa ya tsoratar da al'ummarsa min haza daga wannan bid'a din shi yasa manzo Allah ya ce ranar tashin alkiyama zai ga mutu al'ummarsa sai ga kuma mala'iku suna ta kore su ya ce wannan al'umma ta ce a ce ai sun canza sun zama yan bid'a ba sallar da ka koyar ita suke yi ba ba irin zikirin ka suka yi ba ba irin salatin ka suka yi ba ba irin azumin ka suka yi ba nasu daban naka daban manzo Allah ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan qal manzo Allah ce iyyakum ahirdunku wa muhdathatil umuri da fararru kirkirarru kagaggun al'amura a addini iyyakum kalmar iyyakum dinnan hadha tahdhirun wannan jan kunne ne da tsawatarwa wa qal manzo Allah yace sharrul umuri muhdathatuha a cikin dukkan al'amuran saban Allah mafi sharrun su shine bid'a in dai sabo bai kai kafirci ba to bai kai girman shirka ba a bai kai girman bid'a ba ko menene shi wannan saban in dai bai kai kafirci ba wannan saban to bid'a ta fi shi muni ta fi shi laifi ta fi shi zunubi shi sa annabi ce wa muhda wa iyyakum wa muhdathatul umur sharrul umuri muhdathatuha mafi sharri a cikin al'amura na addini shine waɗanda ba daga manzan Allah suke ba kagaggun al'amura ne fal bid'atu kaga kenan wannan hadisin ya nuna bid'a sharrun min al ma'asiya ta fi saban Allah sharri wal mubtadi'u sharrun min al asi al mubtadi'u mai yin bid'a sharrun ya fi sharri min al asi sama da mai saban Allah fa yajibu an yutanabbaha li hadha al amr wajibi ne mutane su gane wannan al'amarin wala tamshi ma'ahu fi dariqin li'annahu yu'athiru fika kar ka ma yi tafiya da shi hanya ta hada ku domin zai iya maka tasiri wa yudkhilu alayka albid'ata ya shigar maka da bid'a baka sani ba la siyama musamman wa anta tuhsinu dhanna bihi kana kyautata masa zato kana ganin sa salihin mutum ne mutumin kirki ne ai da kaga wani abu nan da nan zaka iya dosana zaka iya koya daga gare shi kuma la'alla wannan abun da yake yi bid'a ce lima ya zaharu minhu saboda abin da kake gani yana bayyana daga wajen saminal ibadati na ibada wata kashufi da yin kausa-kausar rayuwa wa zuhudu da gudun duniya fatasiri alaika bid'atuhu baka yi aure ba bid'arsa sai ta nashe ka sai ta zo ta nasu a jikinka sai ka zamto kayi na so da bid'arsa fa hadha khatirun jiddan wannan ku abu ne mai hadari kwarai da gaske kama matsalan nabi sallallahu alaihi wasallam aljalis salih kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta abokin zama na kwarai bi ba'i'il miski da mai tallan turare mai sai da turare fa imma an yi udiyaka min miski in kai abota da mai sai da turare ko dai ya san maka turaren kyauta wa imma an tashtariya minhu ko kuma ka siyi wani turaren da kaji kamshin sa yayi maka a wajensa wa imma an taji da minhu ra'ihatan tayyiba in ma bai baka kyauta ba in ma baka siya ba to alal aqalli ka ji kamshi mai dadi in kana zama da shi ma dumta jalisan inda matakar kana zauna a wajensa to ka dinga jin kamshi har ka rabu da shi illam tahsul minhu ala shay koda baka samu komai ba daga wajensa la bil hibati wala bil bay bai baka kyauta ba baka siya ba amma zama da shi akwai fa'ida domin zaka dinga jin kanshi kila ma an kabar gurin na dan lokaci kai ma za a dinga jin kana kanshi ba san ma ba ba siya kai ba zama ne da madaukin kanwa kai ma zama da mai sai da turare sai kai ma a dinga jin baka sa turare baka makasa ma'ana zama da mutumin kirki ko kai baka nemi ya fa'idantar da kai da wata fa'ida ba ka zauna kau ka kalli rayuwarsa ka kalli shuruɗinsa ka kalli maganarsa ka kalli yadda yake alwala ka kalli yadda yake sallah ka kalli yadda yake mu'amala da jama'a wannan kaɗai za ka tasirantu da shi kuma za ka samu fa'ida mai tarin yawa tattare da shi domin abota da mutumin kirki ke za ka koyi abubuwa na nagarta da yawa daga gare shi amma jalisu so amma mugun aboki fa huwa kana fi khilkidi manzo Allah ya ce to shi mugun aboki kaman mai hura ziga-zigi ne kaman makeri ne mai hura ziga-zigi imma an yi hurika thiyabak wa imma an tajida min hura'ihatan khabitha ko dai ya kona maka kaya saboda tartsatsun wuta in yana hura wutan nan yana kokarin narka karfe ko sarrafa karfe to tartsatsun wuta zai dinga tashi na gawayi zaka ga kayanka yana bubbulewa yana hukujewa me yasa saboda abokinka makeri ne mai hura ziga zigi ko da yaushe kuna tare da shi kaga ya cutar da kai ta nan in kuma ma tufafinka bai kone ba wa imma an tajida min hura'ihatan tayyiba alal aqallin ka taso za ji kana kauri ƙaurin hayaƙi ƙaurin roba ƙaurin kaza duk da yake sawa a matsayin makamashi don ya hura ya yi sana'arsa za ka taso kana wannan ma'ana mugun aboki in kai mugun aboki sai ya cutar da kai wajen zama da shi sai kuma ya yi tasiri a kanka wajen koyon wasu miyagun ɗabi'un da wasu kalmomi da suke yawan fita daga bakinsa da wata ɗabi'a da yake yawan yi a gabanka baka san lokacin da za ta yi naso a jikinka kai ma ka dinga yi ba shi yasa ake tsoratar da kai zama da dan bid'a yana da hadari a tattare da kai wa hadha yantabiqu irin wannan misalin yana daidai ala jama'atu tabligh ga mutanen nan yan tabligh ayan sai yan tabligh yanzu naga kaman babu su sosai ko ko ana samun su malan da kana ba su masauki ai kai ba ko na'am ba wannan ba ma bari ka ji baje su malam zai yi wannan misalin na kaga mutum zahirinsa mutumin kirki mai ibada ga azumi ka ganshi ya bushe saboda yawan azumi amma kuma bid'a ce fal a cikin cikinsa ya ce irin wanda za a baka misali wanda misalin zai hau daidai a kansu su ne 'yan tablik wannan mutanen ‘yan tablik yake cewa allazina qad ightarra bihim kathiru minan nas al-yawm wa'inda da yawa daga cikin mutane a yau sun rudu da su nazaran lima yazharu minhum duba da irin abin da suke bayyanarwa min at-ta'abbudi na bautar Allah wa tatwibil usati da kuma wato sanya masu saban Allah su tuba kama ya kuluna amma fa a faɗa su kamar yadda suke faɗa wa shiddati tasirihim da irin yanda suke da tsananin tasiri fi man yashabuhum ga duk wanda ya zauna ko yayi abota tare da su lakinnahum yukhrijuna al-usata amma in ka kalli yanayin su suna fitar da masu saban Allah min al-ma'asiyati daga saban Allah ila al-bid'ati zuwa bid'a kuma an tsamo ka daga sharri an kuma kai ka zuwa ga abin da shi ya fi sharri an ce so ake ka tuba daga sabo an rabo ka da sabon kuma an sake tura ka cikin bid'a wal bid'atu alhalin bid'a kuma sharru min al ma'asiya tafi sharri sama da sabon Allah wal asi min ahlus sunna me sabo ahlus sunna khairun wannan yafi alheri min al abidi sama da mai ibada min ahlil bid'a daga yan bid'a wannan baya nafila baya wani azumin sitti shawwal baya komai ahlus sunna ne shi amma mai sabo to yafi alheri sama da mai tarin ibada ma dan bid'a ne falyutanabbaha lidhalika jama'a su gane wannan wama qultu hadha karahiyatan lil khairi alladhi ma'ahum shak fauzanul fauzan yace ba ina fadin haka bane dan kyamar alherin da ke tare da su in kana fihim khairun in akwai alherin tattare da su ba wai ina maka ina gaya ma wannan bane dan ina kyamar alherin da ke tare da su wa inna ma qultuhu ina gaya ma wannan maganan ne game da yan tabligh karahiyatan lil bid'ati saboda kyamar bid'a fa innal bid'ata domin ita bid'ar tadhhabu bil khair tana tafiyar da alherin mutum in ma kana da alheri kuma kana bid'a to wannan bid'a da ta rushe alherin naka da aka koda yan tablik din nan suna da wani alheri to bid'ar da suke tattare da ita da kuma suke yada ta cikin al'umma to sharrinta ya tafiyar da duk wannan alherin nasu da ake ganin suna da shi wal bid'u allati inda jama'atu tabligh malaci irin bid'ar da yan tabligh suke da ita jama'atu tabligh wasu mutane ne da za gansu yan Pakistan yan India yawanci suna yawo kasashen duniya suna sauka masallatai wurare daban-daban suna wa'azantar da mutane da ba mutane kamar horo ko tarbiyya suna karantar da wasu littafai yace bid'ar da take tare da wannan jama'atu tabligh din qad zakaraha man sahibahum duk wanda ya tafiya tare da su ya ambaci irin wannan bid'ar thumma taba min musahabati musamman wanda ya tafiya tare da su sannan ya tuba daga wannan tafiyar tasu to za ga in mai ilimi ne yayi rubuce rubuce ya faɗi irin bid'o'in da ke tare da wayannan mutanen wa ullifat kutubun kathiratun an wallafa littattafai da yawa fi tahdhiri minhum da ake tsawatar da al'umma game da yan tabligh wa bayani bida'ihim da kuma bayanin irin bid'o'in yan tabligh wa kaunu shaykh Muhammad ibn Ibrahim rakhasa li ba'dihim fi da'wati fi al-mamlaka fi awwal al-amr katantuwar Muhammad ibn Ibrahim yayi sassauci ga wasu daga cikin yan tabligh din nan su zo su dinga yin da'awa da wa'azi a cikin ƙasar Saudiya a farkon al'amari shi Muhammad a Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ya ba wasu daga cikin su dama su zo nan ma su ma su dinga isar da sakon musulunci su dinga wa'azi da da'awa a farkon al'amari ya ba su wannan damar li'annahu lam yatabayyan lahu amruhum saboda lokacin da ya ba su umarnin wato al'amarin al'amarin su da irin bid'o'in su basu bayyana gare shi ba bai gane ba amma da ya gane wa qad radda alaihim raddan baligan lamma tabayyana lahu amruhum a lokacin da ya gane al'amarin yan tabligh din nan ya yi musu raddi raddi matuƙa ya yi musu raddi akan wannan irin tafiyar tasu kama fi majmu'i fatawahu kamar yadda ka koma wajen matattarar fatawoyinsa za ka gaga wa qad ishtarata alaihim ad-da'wata ila tauhid da ya gano su sai zo ya sanya musu sharadi yace to sharadi in kuna so a baku ku ci gaba da da'awa anan sharadi ku dinga kiran mutane zuwa ga tauhidi ku dinga kiran mutane zuwa ga ta Allah ku dinga kiran mutane zuwa ga tsoratar da su daga shirka falam yafu bi hada shar sai suka ki cika wannan sharadin za a gansu yawanci sai dai falala sai abubuwa irin waɗannan amma ba ruwansu da tauhidi wa kadhalika kaunu shaykh bin baz asna alaihim fi awwal al-amr haka ma kuma al'allama bin baz shi ma ya yabe su a farkon al'amari da ya gansu mutane ne daga kasashe daban-daban ba kuɗi ake ba su ba su suke a aljihunsu su fantsama kasashen duniya su yi ta harkar da'awa a farkon al'amari sheik bin baz shi ma ya yabe su li'annahu lam yatabayyan lahu amruhum saboda shi ma a farkon bai gane al'amarin su ba al'amarin su bai bayyana ba gare shi falamma tabayyana lahu amruhum amma sanda bin baz ya gane al'amarin su al'amarinsu ya bayyana gare shi taraja an zalika ya janye daga wannan yaban da ya musu. Waƙala, har ma yake cewa la ya kharuju ma'ahum illa man yuridu an yad'u an yad'uhum ila al-haq kada wanda ya fita wajen wannan yawon ta isar da sakon tare da su sai dai in wanda zai dinga kiran su su kansu yan tabligh din ne zuwa su koma zuwa ga gaskiya wa tauhidi da tauhidi ba za ka shiga jama'atu tabligh ba sai dai in su ma tabligh din zaka dinga yi musu haka bin baz yace yace in ka ka shiga cikin su to zaka iya shiga cikin su da niyyar su ma ka yi musu da'awa su dawo zuwa kan tafarkin gaskiya na sunna su dawo zuwa ga tauhidi wa yunkira ma hum alaihi sai dai in mutum zai dinga yin inkarin abin da suke kansa min al mukhalafati na saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hakaza qala rahimahullah haka ash-shaykh rahimahullah yace ma anna sahibal bid'ati la yaqbalu da'wa tare da cewa idan mutum ya zama dan bid'a kuma ya sha bid'ar ya koshi yayi tatil to baya karbar da'awa idan mutum yayi zurfi a bid'a baya karɓar da'awa dan ka zo kana ta kokarin ka tsamo shi ka kirawo shi zuwa ga tafarkin daidai ya bar bid'a bai cika karba ba wakaza sahibul manhaj haka wanda yake kan wani tsari la ya tarajau an manhajihi shi ma za ga baya janyewa daga wannan tsarin da yake tafiya alladhi baya alaihi shuyukhahu irin tsarin da yawa shehunnansa mubaya a kai duk mabiyin shehunnai to shi ma da wahala ka iya yage shi ba Allah maɗaukakin sarki ya sa yana da tsananin rabo ba da wahala wannan abin da ya musu mubaya a kai suka ɗora shi a kai to baya iya fita daga wannan tsarin ƙauluhu faɗin imam al-barbahari fa inni la amanu an tastahaliya dariqahu fatahalaka ma'ahu ina jin tsoro ban amincewa mutum ya dinga mu'amala da yan bid'a ba dan kada ya ga tafarkin nasu kamar wani tafarki ne mai kyau ya ƙawata wato shaidan ya ƙawata masa wannan tafarkin nasu fata halaka ma'ahu ka zo ka halaka tare da wanda kake bi hadhihi hiya natijatu wannan ita ce babbar nasara ko babban sakamako idza mashaita ma'ahu in ka kuskura kai tafiya tare da dan bid'a wa mujalasatahu in ka kuskura ka zauna tare da shi wa raqad laka haluhu in har halinsa kaga mai taushin hali ne halinsa kuma ya burge ka fa innahu tasri alayka bid'atu to lalle bid'an nan tasa sai ta sadado ta nasu zuwa ai wato ta tare da kai fatastasiguha a ƙarshe sai kaga kana halatta wannan bid'ar tasa fatahalaku ma'ahu a ƙarshe sai ga kai ma yanda ya halaka kai ma ka halaka tare da shi wa takunu mubtadi'an kai sai ma kai ma sai ka rikide ka koma dan bid'a daga baya fal khataru shadidun dan haka hadarin yana da girma min al-mubtadi'ati daga abin da ya shafi yan bid'a wa ma aktharuhum fi hadha zaman musamman ka duba yawan su a wannan zamanin yan bid'a ga sunan ta ko'ina lakin yajibu sai dai abin da yake wajaba an na'arifa mu sani mahiyatat bid'a mecece mahiyal bid'a mecece bid'a ya kamata mu san mecece bid'a li'anna ba'd an-nas domin kuma ana samun wasu daga cikin mutane mutane kullu shay'in indahu bid'a wani shi kuma sai ga bai ma fahimci me ce bid'a ba komai shi a wajensa bid'a ne da yaga kana kaza ce wannan ai bid'a ne komai yaga kana bid'a ne komai bid'a ne yace to ya kamata a gane menene hakikanin bid'a din nan domin al bid'atu laha dawabit ita bid'an nan tana da ka'idojin da aka shimfiɗa ko ake gane cewa bid'a ce فإذا تحقق أن هذا الذي هو عليه بدعة dan haka in kana da ilimi game da mecece bid'a ka tabbatar dan ka ga wani yana tafiya akan wata matafiya da baka gane me yake kace dan bid'a ne a'a idan ka tabbatar da wannan mutum abin da yake kansa bid'a ce to fala tajlis ma'ahu shine ake gaya ma kar ka zauna tare da shi wala tusahibuhu kar ka yi abota tare da shi qala al-mu'allif rahimahullah imam al-barbahari rahimahullah yace ra'a yunus ibnu ubaidin ibnahu barka ji yanda magabata suke tsanar bid'a suke kyamatarta suke kuma kyamatar da iyalansu game da bid'a wannan babban malamin yunus ibnu ubaidin wata rana sai ya ga ibnahu ɗansa yunus ibnu ubaid babban malami ne manyan bayan Allah wanda cikin magabata sai ya ga ɗansa wata rana wa qad kharaja min indi sahibi hawa sai ga wata rana ya fito daga gidan wani dan bid'a faƙal yunus bin ubaid sai ce wa ɗansa ya bunayya ya kai ɗana min aina kharajita daga ina naga ka fito ƙala sai ɗan nasa ya ce min indi amri bin ubaidin ya ce daga gidan amru bin ubaidin na fito daga nan nake ƙala sai yunus ibn ubaidin sai ce wa ɗan nasa ya bunayya ya kai ɗana la'an araka kharajta min baiti khunsa ahabbu ilayya min ara min an araka takhruja min baiti fulanin wa fulan yace wallahi in ganka ka fito daga gidan mata maza in ganka ka fito daga gidan wani surkududu wato mata maza to wallahi shi ya fi soyuwa a wajena sama da in ganka ka fito daga gidan wani da wani sai ya sake ce masa ولأن تلقى ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء yace na rantse da Allah ka mutu ka haɗu da Allah a matsayin kana mazinaci fasiki ɓarawo maha'inci wallahi ni na fi son haka sama da a ce ka mutu ka haɗu da Allah kana tare da 'yan bid'a kana da wata aƙida ta bid'a yace ni zan fi san a ce ka mutu kana saban Allah yace ka haɗu da Allah da zina ka haɗu da Allah kana fasikanci ka haɗu da Allah a matsayin barawo ka haɗu da Allah a matsayin maha'inci Yunus bin Ubayd yace wa dan sai yace wallahi ni wannan yafi min sauki shi na fi so sama da ka haɗu da Allah kana da wata aƙida ta bid'a ala tara anna Yunus bin Ubaidin sai Imam al-Barbahari ya ce kai mai karatu baka ga cewa Yunus ibn Ubaidin wannan bawan Allah kad alima anna al-khuntha la yudhillu ibnahu an dini ai ya san cewa wannan mata mazan da ɗansa zai fito daga wajensa ba zai iya batar da ɗansa daga addininsa ba wa anna sahibal bid'ati amma ya tabbatar da dan bid'a yudilluhu zai iya batar da dan nasa hatta ya kafura har ya kafurta masa da ya fitar da ɗansa daga musulunci yanzu duk waɗanda aka ja su suka kuma yi wasarere aka janye ƴaƴansu suka koma suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna suna cin zarafin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda aka ja su suka rena manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ganin wanda ya ja su matsayinsa ya fi na manzan Allah yanzu wannan wanda na baka misali wanda yake yake gaggaya wa Allah bakakken maganganu da rashin kunya yana cewa wai Allah ba in kana yi masa kana masa abin nan ba zai biya ma bukata ba wai Allah ya fi rena wanda yake yake bi a hankali in kana so Allah ya biya ma bukata sai ka yi mawauta haka bai haka bai yake yake koyar da shi yasa za gansu manya manyan laifuffuka suke yi saboda belief din su shine Allah ba zai saurare ka ba sai ka zama babban mujirimi mai saban Allah kuma haka ake ta koyar da mutane haka suke tasowa da wannan yanayin a cusa mutane wannan akidar a raba su da addini a raba su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk da sunan addini bid'ar kenan ai amma yanzu mutum ya tara mutane ce yazo zai koya musu shan giya ai kowa ya san wannan zancen banza ne saboda kowa ya san saban Allah ne amma ya zo ya tara wani guri ya kewaye wani guri ya yi wata da'ira ya ce a zo zai koya musu addini ko zai koya musu kaza ko za ga mutane sun zo shi sa Yunus bin Ubaidin yake gaya ɗansa yake cewa ni ka fito daga gidan kilaki to ya na fi son wannan sama da a ce ka fito daga gidan wani shehi ko wani malami wanda yake dan bid'a الشرح قوله ya ce saura minci biyar mala ko har minci ne na to saura minci da to ayoyi minci ɗaya ba za mu iya shiga sharhin ba ko to sai mu tashi akan sharhi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin